أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المحضر فلتضعفي بنظرة تأتي لنا بالزفر رحمكم الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين kirin huwa allazi ubangiji Allah shine wannan khalaqakum min nafsin wahidatin ya halice ku daga rai guda daya shine inna Allah ya halice ku daga Adamu baki ɗayan ku amma maman naku ita ce Hawwa aka halice ta daga ainihin Adamu shine ai shi kuma Adamu daga laka Allah tabaraka wa ta'ala yayi shi saboda haka Allah ya halicci Hawwa kuma daga jikin Adamu shi sa aka ambace ta Hawwa'u domin ma'ana a hulikar min hayin an halicce ta daga mai rai shine annabi Adamu bayan an busa man rai aka kwashi a karkarin sa na hagu sai aka yi masa mata ita ce Hawwa'u Allah ce waje ala min ha zaujaha kuma ya- ya sanya wato ainihin ma'ana ya halicci mata nata min ha daga gare ta ita nan shine hawa'u ya halicce ta daga adamu don haka ne liyaskuna ilaiha domin ya ainihin nutsu zuwa gare ta ya saba da ita falamma ta ga sha'a yayin da wato ainihin ya lullube ta ma'ana ya rufe ta da yin jima'i shi wato ainihin adamu da hawa hamalar ko kuma shi rai da aka halitta ko wanne ba ma na adamu ba kenan to mutum da allah ya halicci matarsa daga gare shi yayin da mutum ya lullube matarsa ma'ana ya je mata da jima'i to shi kenan hamalat- hamlan hafifan sai ta samu wato ciki ciki kuma wanda yake mara nauyi wata ɗaya wata biyu wata uku duk ba a ma gane da ciki ba ba a damu ba saboda ɗigon maniyi ne kawai famar ratbihi sai ta shuɗe ma'ana tana tafiya da wannan cikin kwana bayan kwana fa- ciki yana ƙara nauyi yana ƙara girma falamma asqalat yayin da ta yi nauyi abin da yake cikin ya girma shikenan da Allah rabbahuma sai suka roƙi ubangiji Allah ubangijinsu shi ɗan adam miji da mata cewa la'ina ta yi tana idan Allah ka ba mu salihan ɗa na ƙwarai wanda yake lafiyayye lana kunan na mina shakiri na tabbas hakika za mu kasance muna daga cikin bayanka masu godiya فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون Kuri ke Allah idan ka ba mu ɗa na ƙwarai lafiyayye wannan da kuma al'ada da kufaru makata suke kenan. Allah ka ba mu ɗa in ka ba mu ɗa lafiyayye za mu gode maka za mu kaɗaita ka. To da yayin da Allah ta baraka wa ta'ala ya zo musu mana da ɗa ya ba su ɗa wanda yake salihi mai kyau lafiyayye in ja alalahu shuraka sai suka sanya wannan ɗan da wato ya zama cikin abokan tarayya suka sa tarayya ga Allah da sababin wannan ɗan wanda an san ɓannar da aka yi ta tayi a lokacin maimakon su gode wa Allah a kaɗaita Allah da Allah ya ba su ɗaɗin sai suka sanya tarayya abokin tarayya fi ma ta huma cin abin da Allah ya ba su na daga haihuwa shikenan sai suka dinga ganin ai shi wannan dan babu wani Allah kawai shi wannan dan nasu sai su ce sunansa wato Ab- Abdulata ko Abdul Uzza haka suke kiransa ko Abdul Harisi saboda haka sai suna ganin su ai bautar da suke yi galata da uzza ne saboda haka wannan bawan ma ko dan da aka haifa su ba ruwansu da zancen Allah kawai bawan lata da uzza ne to wannan abin da suka yi ba su gode wa Allah ba sun yi shirka da Allah sun sanya dan da Allah ya ba su ya zama sanadi na yin shirka gare shi fata'ala Allah amma yushrikuna ubangiji Allah ya girmama ya ɗaukaka daga barin abin da wato mutanen maka suke haɗa tarayya da shi na daga gumaka
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون Allah ya ce shin yanzu sa dinga haɗa tarayya cikin bauta da abin da baya iya halitta komai su kuma yuqlaquna su ake ma halitta a sassaƙa su su gumakan ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون wala sadiuna lahum nasaran su kuma kan ba su da dama wato samun ikon taimakon kansu ma sam wato su yi taimako wato ga waɗanda suke bauta musu la yastadiuna nasaran lahum ba sa samun ikon yin taimako gare su wala anfusahum yansuruna ai wala yansuruna ba sa iya taimakon anfusahum kawo kansu su guma kan balle su taimaki wani وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون Wani- in kun kiraye su su waɗannan kafuran maka ya rasulallah ilal huda zuwa shirya la yattabi hukum ba za su bi ku ba sawa'un alaikum daidai ne a gare ku ada awo tumuhum kun kiraye su ɗaya ne an antum sami tuna koko kun yi kawai kun yi shiru daga barin kiran su duka ɗaya ne ba za su bi ba إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم Mm.
فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato in antum idan kuma wato ainihin an ko kuma inan lazina hakika waɗannan da ta da'una kuke kirayensu wato gumaka min dunin lahi kuma bayan Allah ibadun kuna wasu wato mamallaka gare ku wannan kuna bayi gare su amsalukum kamar ku ne ibadun bayi ne ababen mulki ne su ma amsalukum kamar ku da ku da su duka na Allah ne da gumakan da ku duk ɗaya ne fada uhum ku to in kun ce su kuke bauta kuke kira to ku kiraye su mana falesa jibu lakum su amsa muku in kun kiran su ya lata yi mana kaza ya uzza ku faɗa mu ji in yi so su amsa muku mu ji in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne cikin cewa waɗannan su ne allolinku su kuke kira ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها na'am أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون yarun Allah ya ce a lahum arjulun shin akwai wato ainihin ƙawahuwa ga waɗannan gumakan ko da kuke bauta kuke cewa su ne alloli yamshuna biya da suke yin tafiya da ita am ko kuwa lahum aidin akwai hannaye ne a gare su yabdushuna biya da suke riko da ita am koko lahum a ayunun akwai idanuwa ne wato gare su gumakan yusiruna da suke yin gani biha da ita Allah yana ta tambaya ga gumaka masu bauta gumaka am ko kuwa lahum azanu akwai kunnuwa ne gare su yasma'una biha da suke ji da ita wannan duk istifhamin da yake cikin wannan inkari ne na inkari ne cewar ba fa su da hannuwa ba su da kafafuwan da suke tafiya mm, ba su da kuma idan da suke gani ba su da wasu kunnuwa duk waɗannan kunnuwan da kuka yi musu na banza ne ba su ba sa ji to ta yaya za ku dinga bauta musu ne tunda kun tabbatar ba su da wannan kulga ya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama ud'u shuraka'akum ku kirawo wato ainihin abokan tarayya ku da kuke bauta muku wato sun maki duni sannan ku yi kaidi in ji Allah ku aikata abin da kuka so walatun inziruna kada ku wato saurare ainihin zuwa abin da yake faruwa ku kirawo su ku yi abin da kuka ga dama ku gani ku da su kuna da iko ne inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hakika wato waliyallahu majibinci na gaya musu ce ya rasulallahi gaya wa mutanen makannan ka ce hakika majibinci na da majibincin lamari na shine mai kaunata allazi na zalal kitaba shine wannan da ya saukar da alkur'ani a gare ni wa huwa ya tawalla salihina shine kuma yake jimbantar mutane na kwarai waɗanda suke ainihin mutanen kirki wanda ba sa shirka wannan aya ba za mu mance da ita ba lokacin da malam Allah ya kara masa rahama ina muna haɗe da hannuna da nasa yana kalmar shahada zai bar duniya sai ya ce Allah ka ji kunci lamarin duk wanda na bari na daga 'ya'ya da almajirai da masoya na Allah kar ka haɗa su da wannan ka sai ya ce kuma wannan duk ya ji kunci lamarin ka Allah da soyayya ka da bunka Allah ka ji kunci lamarinsa sai ya ce dan kai ne kace إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم ول صالحا منهم لا إله إلا الله محمد يا يا سيتي إن ولي الله الذي نزل الكتاب سنة كذو آية سنة تنادر وفاتم بابا الله يقارى مسرح الله كوي wanda ya jibinci bin Allah Allah ka jibince shi haka yake ta cewa saka masa inna waliyallahu wa hakika majibincin lamarina masoyina shine Allah ji manzon Allah Allah ya ce ya faɗa allazi nazzala alkitaba Allah shine wannan da ya saukar da littafi shine alqur'ani huwa ya tawalla salihin shine yake jibuntar lamuran bayan sa salihai saboda haka duk mai son Allah ya jibunci lamuransa Allah ya tsare shi daga sharrin masharranta da hasada mahasada to lalle ya zama salihi sala'a kuma shine da'ar Allah da kuma da'ar manzon Allah da riko da sunoninsa da hakuri da daukan dabi'o'i na kwarai Allah ka kawata mu da haka wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yunsarun wallazina tad'una wannan ko da kuke kira ku mutanen maka min dunihi ko ma bayan Allah gumakan nan to la yasri'una nasarakum ba su samun ikon taimakon ku san ba za su iya ba wannan takidi ne Allah ya kuma maimaita wannan magana wala anfusahum yansuruna ba su iya taimakon kawukan su ma ballantana su taimaka muku ba su kulawa da ku to ta yaya za ku kuma bauta musu wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun in kuma wato kun kira Yesu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama izuwa shari'a su mutanen Makka la yasma'u ba za su ji ba abin ji na gaskiya wata rahun kana ganin su wato su gumaka wato in ta da uhun in kuka kiraye su ku masu bautar gumaka ke nufi in kun zo kuna bauta musu to da za ku kiraye su su gumakan ku ce ku zo mu je mu shirya mu bi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to la yasma'u ba sa jin abin da kuke faɗa gumaka a gani wata rahun kana ganin su kuma wato su waɗannan gumakan ya muhammad sallallahu alaihi wasallama in ka je gaban gunki za ka ga yanzu runa ilaika suna kallo zuwa gare ka amma wahum su ko gumaka layu su nuna ba sa ganin komai don babu idan kawai zane ne aka yi kakku damu da shi su ma bautar da suke musu ma aikin banza suke khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin Allah ya ce da manzo dama ya ce ga mana addaba ne rabi fa ahsana ta'dibi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ci gaba da umartar manzon Allah da wato riko da makarimul akhlaqi da kyakkyawan mu'amala da kafirai da kowa da kowa ma annabi ya kyautata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce da shi huzul afwa riki irko da afwa ma'ana ka sauƙaƙa daga ɗabi'o'inka ka sauƙaƙa ga bayi har kafiran ma yi musu afwa sai ta bauta gumakan Allah zai shirye su ne kuma wanda ba zai shiryu ba dai kai dai yi afwa ka watsar da su wamru bil urf ka yi umarni kuma da aiki na kwarai wa'arid ka kawar da kanka anil jahilina daga barin wawaye jahilai masu shirka da abin da suke aikatawa duka babu ruwanka da wannan shine aka ce wannan ayar sannan ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallama zai tambayi jibrilu akan ma'anarta shine jibrilu yake cewa to wannan magana sai Allah sai na tambayi Allah shine bayan ya tambayi Allah ya gama ya zo ya ce Allah ya Muhammadu ubangiji Allah yana gaisuwa gare ka kuma wannan ma'anar wannan ayar ubangijinka ne yake umartarka da ɗabi'o'i na ƙwarai yake umartarka da sada zumunci wanda duk yanke maka ka je masa yake umartarka da ba wanda ya hana ka wanda ya hana ka ka bashi sannan yake umartarka da afuwa ga wanda ya zalunce ka huzul afuwa kaga mutanen maka ai sun zalunce shi amma ka ce kai musu afuwa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka umarce shi da mu'amala da kowa da kowa da sauƙaƙawa da kuma wato ainihin haƙurƙurtarwa da kuma kyautata wannan makarimul akhlaqi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato umarci annabi da wannan kuma wani daga cikin magabata manya Ja'far Sadiq yana cewa babu wata aya alƙur'ani da ta tattare magana akan makarimul akhlaqi kamar wannan aya tunda Allah ya ce da annabi huzil afu wamru bil ma'ruwar bil urfi wa arun an ja an gama hada duk makarimul ahlaki kai afuwa da duk abin da za a yi maka sannan kai umarni da aikin alheri kaga kai ka fara yi kai kenan sada zumunci baiwa haƙuri juriya gaskiya duk cewa da Allah ya ce da shi wamru bil urf dinnan an hada komai anan wa'adar anil ja'ili na kuma duk haƙuri ya gama tabbata a nan komai suka yi ka haƙura ka jure ka kawar da kai wata rana sai labari ya rasu na'am wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim ce Allah tabaraka wa ta'ala ce wa imma yanzagannaka mina shaidani nazgun idan mai gigitarwa ya fincika daga gare ka daga shaidan mana mai juyarwa ya nemi ya juyar da kai daga barin abin da aka umarce ka din nan shine wannan magana da annabi aka yi amma ta muce idan shaidan ya nemi ya hana ka yin abin da aka umarce ka shine abin da ake nufi yanzagannaka nazgun mina shaidani nazgun mai juyarwa da hanawa ya so ya hana ka daga shaidan na abin da aka umarce ka da shi na haƙuri da juriyan nan to in har ka ji hakan to fasta izbillah ka nemi tsari daga Allah ka ce a'udhu billahi inna lillahi a'udhu billahi to mu ne da wannan shaidan zai iya zuwa kanka ya nemi kai fushi kai fada ka ki haƙuri ka ci mutunci to kana jin haka sai kai maza kai ta'awizi amma annabi shedan bai taba tunkarar sai juyar da shi daga barin halin da Allah ya dora shi akai ba kaga maganar an yi ta da annabi ne amma ana nufin da mu innahu haƙiƙa ubangiji Allah sami'un mai ji ne da abun duk da kuke faɗi alimu kuma masani ne da abun da kuke aikatawa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun kuma wannan kaga shi Allah shi ya san komai abu sai lokacin da suka dinga cewa sai manzo Allah dama akan hakuri yake akan komai yake amma Allah ya ce dada yi huzur af sai manzo Allah ya dada sanyi komai annabi kuma shikenan sai kuma su ku faru makata da asharare suka dada dada daukan daukan zafi na yin wulakanci ga manzon Allah saboda yana kyalewa kuma an za a dau mataki ya hana sai suka tada musiba to shine lokacin idan fashi ya taso sahabbai da suke tare da shi suna ne annabi zai kyale su ko su yi wani abu to wannan kyalewar da zai yi ko sai- to shine wannan ayar take nufin a hana shi da a kyale dai a yi haƙurin dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladzina taqaw haƙiƙa waɗannan da suka ji tsoron Allah suka bar saɓon Allah suka bar shirka suka sadar da umarni na na Allah da barin hana-hane idza matsahum da'ifu idan wato ainihin umina shaidani idan wani jama'u daga cikin shaidan ya taɓe su ko ya shafe su to tazakkaru su tuna wato ainihin Allah kuma kasu wato su tuna lada na Allah in musiba ce ta same su kuma su tuna azaba ta Allah idan wato suka kauce suka bar wani shaidani kasi wato da sababin shafan shaidan ko aljani to kasu bar Allah kawai su tsaya tsayin daka a cikin wato bin Allah kar su saba wa Allah saboda wata lalura ta same su na shaidan kai za yayin nan su mubsiruna za su zama masu ainihin gani ne da cancanta in suka bi Allah suka kyale lamarin shaidan za su zama suna masu komawa zuwa gaskiya shine abin nufi yayin da ko wata musiba ta zo wa bawa ko daga shaidanan aljanu ne to duk abin da za a yi da'ifun mina shaidani yayin da ya shafi ko da lalura ne ko kuma shafa ne da wasu wasi da aikata wani sako ne to ta zakaru dai su dinga tuna Allah da azabarsa da ladansa kai shaidan ya shafi zuciyar bawa ya ya kauce daga barin bin Allah kuma ya je yadda ko wata bala'i ya same shi ya koma ya bar Allah ya kama shaidan da kuma aljanu da sauransu wannan duk a- akan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hani da haka kada mutum ya bari to idan kuma idan shafan aljanun ya samu mutum ko ya sami yana daga cikin wannan da ake ana- ina- ana rubuta wannan ayar ana istimalin ta ga wannan abun da ya shafi aljani ya shafe su Eh, kuma ta bangare guda biyu shafan lalura ko kuma shafa na, na kawar da bawa akan hanyar gaskiya don shaidanin sani sai shaidan ya samu bawa ya makale masa ya ta sabon Allah ya hana shi sallah ya hana shi biyayya ya zama sai kawai barna to shi ma ana istimalin wannan ainihin ayar ana rubuta ta ana laya da ita ana kuma sha a yi wanka shafan shaidan ko wani hauka ne ya samu mutum ko wani rashin lafiya ne ko wani hali ne mugun hali ya samu mutum kamar na wato ainihin irin wanda muka faɗa din na ba- ba- barin hanyar Allah duka ana istimalin su. Mhm.
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون yuqsirun yan uwansu su shaidanu suna yin daɗi wato ga junansu ya muddunahum suna yin daɗi na kafirai suna yin daɗi a junansu filgayi cikin wato bata sannan kuma su la yuqsiruna babu suna takaitawa ma'ana su lura wato su ji tsoron Allah su takaita daga barin sabo وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون sannan Allah ya ce idan la- wa idza lam tatihim bi ayatin idan baka zo musu da aya ba abin da zai zama ya kece al'ada su mutanen maka kamar yadda suka nema ka zo mana da kaza ka yi mana kaza to in baka zo da ita ba kai shiru ka kyale su a bisa umarnin Allah qalu sai su ce laulaci ta bai ta me ya hana tun da shi Allah naka bai kawo maka aya ba me ya hana kai ba za ka kage ta ba da kanka ka fitar da aya ka yi daga bangaren kanka sai Allah ya ce tunda sun ce kai ba za ka zo da aya daga bangaren kanka ba kul faɗi gare su ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ai a takaice ni ina bin abin da aka yi wahayi zuwa gare ni ne daga ubangiji na Allah ba abin da nake zuwa wato da shi daga ainihin wato kan kaina a amin rabbi ne daga ubangiji na haza wannan kuma shine abin da Allah ya saukar da ni nake muku wa'azi da shi alqur'ani basairun hujjoji ne da dalilai bayyanannu min rabbikun daga ubangijinku akan cewa shi Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya wa hudan qur'ani shirya ne wa rahmatun kuma rahama ne li qaumin ga jama'un da yu'minuna suke masu imani wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza quri'a al-qur'anu idan aka karanta al-qur'ani fastami'u lahu wa ansitu ku ji alƙur'ani ku yi tsit ku kawai in ana karanta alƙur'ani to ku ba sai kun karanta ba kawai ji za ku dinga yi la'allakum turhamuna domin ko cewa ku hakika tabbas wato za ku zamanto kuna masu samun wato ra'ayi jin kai gare ku da sababin jin ku alƙur'ani wannan aya an ce dalilin saukarta kamar yadda aka samu a bisa hadisin da abi hurairah ya rawaito Allah ya ƙara yadda gare shi cewa an kasance ne ana sallah limami yana sallah kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah to kuma yana karanta alqur'ani sai ma mu kuma kowa shi ma yana karantawa ma kana imamu ya qara'uhu jaharan fal mamunu sai kaga ya qara'una hu jaharan idan kana imamu imamu ya qara'u alqur'ana sirran ya ƙara'ul mamu musurra in liman yana yi a bayyane sai mamu ma suna yi a bayyane idan liman yana yi a ɓoye sai su kuma mamu su dinga yi a ɓoye saboda haka da za a ce an idar da sallah ka ce mai liman ya karanta ba za ka sani ba don kai ma kana karatun naka yayin da liman yake a bayyane kuma za ka ga masallaci ya cika ya ya ya kowa yana kar haka ake yi to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayar wai za ku yi alkur'anu fastami'u lahu wa ansitu ku shiru ku tsit ku ji don haka limami idan yana sallah mamu ba shi da karatu matukar dai liman zai yi karatu ana ji an sauke maka karka bi bayan liman yana karatu kai ma ka ce za ka yi naka a zuci ba a yadda da haka ba ya wato qira'atul imami takfil mamuma karatun liman ka kai ke duka a mazhabobi karatun liman ya isar wa mamu abin da ake nema da kai ka ji fastami'u lahu kai ji ga liman ku mamu ku dinga ji kawai sannan kuma Allah ya ce wa an sito ku yi tsit ka ku yi magana kakkai komai to abin da muka sani a malikiya idan ana karatu ne na sirri ne to sai kai ma za ka iya karatun ka a sirrance yawwa kamar dama karatun sirri fatiha ce ba sai an yi sura ba kasa idan raka uku ce za ka yi magarba raka farko fatiha sura fatiha sura zaman tahiya sai fatiha sura zaman tahiya sallama idan isha'i ne fatiha sura fatiha sura zaman tahiya fatiha fatiha zaman tahiya sallama saboda haka wannan da yake na shiru in kayi babu komai an ya amma wani kuma kaulin an ce wannan ta sauka ne akan masu magana ana hudu ba saboda haka sai aka yi Allah tabaraka ta'ala ce kowa da kowa liman yana hudu ba kowa ya shiru za ƙure alƙur'an domin a cikin hudu ba akwai ƙur'ani sannan kuma yayin da ake hudu ba wajibi ne musulmi ya kawai ya shiru sai ku ji ga liman da yake hudu ba ku yi kawai ku saurari abin da ainihin liman yake faɗa an ce ƙuri alƙur'anu an galabaitar da alƙur'ani ne cikin sauran abubuwan da yake cikin hudu ba saboda ƙarfi da muhimmancin ƙur'ani tunda babu wata hudu ba a addinin musulunci da za a ce mata hudu ba idan ta wofinta daga barin alƙur'ani ko ta wofinta daga barin hadisi yawwa idza khalatil khutbatu an ayatin min ayatil qur'ani aw hadisin min ahadisir rasul al-azami sallallahu alaihi wa laysat bi khutbatin ba khutba bace duk mai khutba in ya tashi yana yi sai ya sa alqur'ani ta juma'a ce ko ta idi ce sai ya sa alkur'ani in babu alkur'ani ba sunan ta hudu ba ba to in ana hudu ba ko ya zama ƙuri alkur'ani kenan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun mhm.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجار من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين الله تبارك وتعالى يا رسول الله أنبتش أبنجدنك أتكر رنك أبوي تلرعا كان مكسر تدك غريشي وخيفة دكما ثورو غريشي kana ambatansa kana mai tsoronsa kana kuma ainihin mai girmama shi wa dunar jihari kuma ka ambace shi koma bayan bayyanawa min alƙawli na daga faɗi ma'ana ka iya ambaton Allah ba a ɓoye cancan ba kuma ba a bayyana ba shine dunar jihari koma bayan bayyanawa bilguduyi dinga ambaton Allah ya rasulallahi da safe wal asali ambaci Allah da yamma ka gani wala takun kar ka kasance min gafili na cikin waɗanda suke gafalallu daga barin ambatan Allah su ne waɗanda ba sa lazamin safe da yamma yawwa wannan magana ce ta zikiri safe da yamma da Allah tabaraka ta'ala ya ce manzon Allah ya dan wani zai ce to su yan ɗarika sai a dinga cewa a dinga lazimi safe da yamma eh to gashi manzon Allah ma Allah ya ce dinga yi kuma tun daga wajen manzon Allah aka karɓo yayin hudowar rana rasulallahi danga ambatan Allah yayin yammaci kuma bayan la'asar ha'i zuwa faduwar ha'i zuwa ha'i zuwa faduwar rana ambaci Allah kaga safe da yamma kenan kar ka kasance ya rasulallahi dama baka cikin su cikin wanda suke gafala daga barin ambaton Allah Allah tabaraka ta'ala ya ce innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun
innal ladhina hakika waɗannan da inda rabbika suka kasance gurin ubangijinka waɗanda suke wajen Ubangijinka la ya stakbiruna ba sa yin girman kai an ibadatihi daga barin ibadarsa yanzu su ne mala'iku ba sa bari to wannan indiyar ba fa indiyar makanu ba ce indiyatul makanati ce in aka ce inda sai a ce waje inda zaidin ga bakaro a huwa inda zaidin ga ya canza wani wajen zaidu don karkaji an ce inda rabbi ka ɗauka wai wajen Allah wani waje ne da Allah yake mala'iku suke a can ba wannan ake nufi ba shi babu bigire babu makani dangane da Allah ba za a ce wani mala'ika yana guran Allah ba a'a indiya ta makani ba ita ba indiya ta makana ake nufi indiyatul makanati wa indiyatul makani to indiyatul makanati ake nufi ta daraja innal lazina inda rabbika kaga waɗannan da suke da daraja ma'ana a halarar ubangiji shine Allah ba suke da bigire a wajen zama ba gurin Allah ba haka ba ne in kuma ma za a ce a yi musu waje sai dai a ce ko wajen al'arshen rabbika na wasu daga malamai sun fassara inda innal lazina inda ma'ana inda arshe rabbika wanda suke a ƙarƙashin al'arshen ubangijinka amma babban dai abin da ya fi madogara shine indiya ta daraja ba indiya ta bigire ba yawwa waɗannan su bayan allah ba sa yin girman kai daga barin ibada wai sabbihunahu kuma suna tsarkake ubangiji allah daga barin abin duk da bai dace da shi ba walahu yasjuduna kuma suna masu yin sujada lahu gare shi don shi suratul anfali madaniyatun wa haya sittun wa sab'una aya na'am bismillahir rahmanir rahim suratul anfali wannan sura ce aka ce mata suratul anfali abinda ake nufi da al'anfali jam'i ne na nafalu shine wato ganimar yaƙi yawwa to aya ce wannan sura ta sauka a madina ce in dai ba ayar wa irin bika ba wannan ita a maka ta sauka ta lokacin da za a yi hijira din nan yawwa ita wannan aya zuwa aya bakwai a maka suka sauka ta sauka a maka kuma yana fitowa a hanya aka saukar da sauran shida amma sauran duk a madina aka saukar da ita to wannan aya ta su- wannan sura ta suratul anfali ayoyinta wato ainihin saba'in da biyar ne yawwa wasu kuma sun ce ayata wato ainihin saba'in da shida ne ala ayi halin da ta sauka a maka in bar da waɗannan ayoyin da za mu zo gurin nasu kuma wannan ainihin wato sura ta tattare abubuwa na kisosi da suka keɓanci annabi kawai sallallahu alaihi wasallam akwai kisasun ta ummul jami akwai kisasun ta khussu bi rasulillahi sallallahu alaihi to akwai kisoshi a cikin wannan sura mai girma da daraja da annabi take banta da su za mu zo su hasatan ne ga manzon Allah wannan sannan kuma da kisoshi daban-daban kuma musamman kuma a kisosin da suka keɓanta da annabi akwai na tsanance-tsanance da damuwa da abubuwa na yaƙoƙi da hijira an yi wannan kisosin a cikin wannan sura kuma wannan sun keɓanta da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato suna da kuma kisoshi waɗanda suka gamgame wato muminai da wasunsu da ta shafe su duk suna cikin suratul anfali sannan ta haɗa kisoshi daban-daban na manzanni ba'arin manzanni ta haɗa kisoshinsu wannan anan ne za ka ga tana da ainihin munasaba da surar da muka gama ta ba- ta ta yanzu na ita ce suratul arafi dan ta haɗa kissoshi na ba'arin waɗansu annabawa da manzanni sannan kuma tana da wata dangantaka ta daban wacce ta shafi sura da ta gabace ta na maganar tauhidi da maganar tabbatar da azaba ga wanda ya saba wa Allah ya ƙi kaɗaita Allah da kuma tabbatar da zancen rahama da ima da girmamawa ga bayan Allah da suka bi Allah da sauran abubuwa da wannan surar ta tare za mu karanta su insha Allah. sannan sababin saukar wannan sura an ce mata al'alfal an ambace ta na zikirar sha'i bi sabbin babu tasmiyar sha'i bi jiz'ihi an ambaci ta ne da sababin wani abu da yake cikinta wanda da shi ma aka fara shine magana ta wato ainihin kayan ganima na yaƙi da aka yi a badar shine saukarta kenan an yaƙi a badar an samu ganima an samu nasara to wannan kayan ganimar da aka samu su suka janyo saukar wannan domin an samu rigima sababin saukarta ma a ubadatu dan samitu Allah ya kara masa yarda ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin sabon annabi ansarawa yana cewa wannan ayar an saukar ne a cikinmu saboda mu mu sahabban annabi da muka je bada saboda abin da ya faru an samu saɓani a cikin wato kayan ganima da aka samu da aka samu kayan ganima da yawa sai samari matasa madaka ƙato na annabi sai suka ce wannan abin da aka samu gaba ɗaya nasu ne ba wani tsoho da za a ba subhanallah
saboda su su ne su ne wato ƙashin bayan yaƙi duk wani dattijo ba za a ba shi ganima ba sai dattijai su ma suka taso suka ce ina ai mu ne da ganima ba ku ba don mu dattijan nan mu ne muka tsaya muka fuskanci yaƙin muka shirya shi kuma muka yi taimako gare ku ku matasan ha kuka zamanto kun zama ƙashin bayan yaƙin kuma mu tsofaffin nan mu ne muke rike da tutocin addini da tutar yakin ba mu yadda tuta ta faɗi ƙasa ba muna rike da ita da kuma an samu haka da kun gudu da tuta ta faɗi ko ba ku samu taimakon mu da tije ba na fashaltum da kun gudu kun bar kun bar yakin za ba a yi yakin da ku ba saboda haka kayan ganima dai namu ne ba naku ba shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya raba hukunci sai ya saukar da aya kawai ya ce wannan kayan yakin duka a ba wa manzon Allah shi kawai aka barwa to shine da Allah tabaraka wa ta'ala za mu ji sai Allah Allah aka ba wa manzon Allah shi ko manzon Allah Allah ya umarce shi ya yi hukunci da abin da ya kamata ya yi ma'ana Allah ya ba shi dama a kai ma'ana Allah ya kasa ya gaya mai yadda zai shine wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka samu Allah ya ce na annabi ne da Allah in manzo Allah ya karba ya ce ya hana kowa nasa ne in ya ce na karba a matsayin na Allah ni ne wakilin Allah ba mai ci nasa ne idan ko manzo Allah ya ce a raba shi ma yana cikin mayaka a raba a bashi nasa ne to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi kayan bakire ganima sai ya raba tsakanin matasa da dattijai annabi sai ya raba daidai da daidai ba wanda ya fi wani sai annabi ya raba ya ba kowa shi bai da bukatar komai alaihi salatu wasallam to akan wannan ne suka zo suna ta tambayar manzon Allah akan maganar zancen ya za a yi da kayan ganima gashi fa ya rasulullahi gashi fa ka Allah kawar na ƙara annabi daraja na'am Allah ya ce yas'alunaka anil anfal قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين Allah ya ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahabbanka yas'alunaka sun zo suna tambayar ka anil anfali a bisa ganimomi al anfali jam'i ne mufradin sa nafal nan na ganima ba na nafila ba fa yawwa shine sai suna tambayar manzon Allah nan ga tsofaffi sun taru a gaban annabi nan ga matasa sai su ce ya rasulullah ya rasulullah wannan ganima na waye liman hiya ya rasulullah wayannan masu taba annabi ya rasulallah liman hiya wannan nawaye mu ne muka kaza mu ne kaza mu ne kaza yanzu gani na rasulallah tawaye hanallah shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce kul gaya musu ya rasulallah al'anfalu lillahi ganiman nan ganimo mana da aka samu na Allah ne war rasulu da manzo ma'ana Allah ya sanya a hannun annabi ya yadda ya so da ita tunda na kayan Allah ga manzon Allah kuma Allah ya ce nasa ne da shi da manzon Allah to waye sai ya shiga ciki Mm. wannan na Allah ne da manzon Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa ruwayar da hakim ya rawaito sai manzon Allah ya raba komai da komai daidai da daidai wa daida duka sai ya ba wa bayan Allah kamar yadda ya zo a musadara ku raba annabi ya yaba kowa fattakullaha ku ji tsoron Allah ku masu neman ganima wa aslihu za ta bayyane ku kuma wato ku gyara tsakaninku ma'ana kar rabon ganima ya kawo muku rashin jituwa ku rike soyayyar ku ku bar jayayya akan kayan ganima gashi nan annabi ya raba ya ba kowa ana yin haka kowa sai ya rungumi juna sai gardama ta kauce sai suka ji kamar mafarki suke me janyo ma suka yi haka ne saboda su mutanen Allah ne bayan Allah ne aslihu bainan aslihu za saboda haka wannan rigimar ta dada janyo imani ya karu kuma ta dada kawo soyayya sannan ta kau da rarrabe rarrabe sai ta zama islahu zatul bayni ce yawwa wadi'ullaha ku bi Allah ya ku bayi mumine wa rasulahu da manzansa in kuntum mumine na in dai kun kasance ku mumine ne da gaske
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون sai Allah ya faɗa abin da ya faru da su an gaya musu Allah da manzo take sai suka nutsu innama a takaice dai Allah ya ce almuminuna waɗanda ake cewa muminai cikakku masu cikakken imani su ne allazina idza zukirallahu ya wanda yayin da aka ambaci ubangiji Allah aka ambaci Allah da alherin Allah kuma aka ambaci cewa Allah fa in aka saba mai azaba ne aka yi wa'azi suka ji sai ka ga wajilat qulubuhum sai zuciyoyinsu ta raurawa ta ji tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan kuma aka karanta musu ayoyi na Allah da ya saukar ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kaga zadatuhum imana ta ƙara musu imani da gazgatawa ga Allah da kuma biyayya ga manzon Allah za ka gansu sun zamanto ya tawakkaluna suna masu dogaro da amincewa a larabihim a bisa ubangijinsu ba a bisa waninsa ba
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون sifar su ce dai waɗannan bayan Allah Allah ka samu ne su ne waɗannan da yuqimuna salata suke tsaye da sallah ma'ana suke ba da sallah da yadda annabi ya zo mana da ita wamin ma ba sa wasa da sallah lokacinta kuma ba sa wasa da tsaye da ita da kiyaye farillanta da na, na- da sunnoninta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce mana sallu kamar muni usalli to suna kokarin kiyaye wannan sallah da da rukunai da ladduba da komai da hushu'i da ta- tawaru'un a sallah duk suna yi to waɗannan su ne kimuna salata wani ma razaqnahum yunfiquna suna masu ciyarwa da bayarwa daga abin da ubangiji Allah ya arzuta musu na daga dukiya a cikin bin Allah أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق
kare كريم ulaika waɗancanan ka ababen sufanta wannan da muka ambata Allah ya ce humul muminuna haqqan su ne muminai na Allah da gaske babu kokonto cikin imaninsu Allah ka samu ne lahum darajatun darajoji da matsayai a cikin aljanna da rahama ta, ta Allah ta tabbata wato a gare su inda rabihin wajen ubangijinsu Allah wa magafiratun da kuma ƙarin gafara kuma wa rizqun da arziki karimin babba da baya ƙarewa كما أخرجك ربك من بيتك بالحق Mm.
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون kama a harajaka kamar yadda ainihin wato rabbuka ubangijinka Allah ya fitar da kai ya rasulullahi min baitaka daga gidanka bil haqqi da gaskiya shine wato ainihin wato aka fitar da kai ya rasulullahi ka taho wato zuwa wato badar domin yaƙi da kuma wato ɗaukaka addinin Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya fito da kai daga Madina ka taho Badar wa inna fariqan kuma ya yi sani Allah haƙiƙa wasu jama'u minal muminina daga muminai la karihuna suna masu ƙi da ƙyama ta fitan nan da za a yi gai kuma ka fito ya rasulullahi Allah ya sani يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون yujadilunaka suna masu yin musu lokacin da abu sufiyan ya taho da tawagarsa Abu- sai suka yi magana Ma- abu jahal ma ya taho shi kuma ya taho daga sham sai abu jahal kuma ya bullo ya taho shi kuma daga maka da jama'unsa suka ce sai sun ɗanɗanawa annabi wahalarwa da mutanensa sai labari ya zo Allah ya turo ya sanar da manzon Allah izini ya zo kuma annabi ya tashi ya fita shi ma ya bar madina ya tafi can hanyar badar ya tare su a buga din shine manzon Allah shi ma ya fita shine wasu lokacin da za a fitan nan wasu daga cikin muminai da munafukai suna da labarin cewar abu sufyan ya taho da dakaru daga sham da makamai masu muni abu jahal kuma ya yo gayya daga ƙauyukan maka da wawaye ya taho da makamai da abinci da abubuwa sun taho daga maka su kuma da mayaka sosai za su haɗe wa manzan Allah shi kuma manzan Allah yana madina ba su da yawa ba makami ba abinci So, to manzo Allah kuma Allah tabaraka ta'ala ya gaya masa cewa ya dinga shawara da sahabbansa wa shawuruhum fil amri da wannan abubuwa ya zo bayani ya zo da Allah ya ga- gana wa manzo Allah komai da komai su sun tako daga sahilul bahari su su Abu Sufyan sun taho mutanen can ma sun biyo su da makamai sai manzo Allah ya zauna da sahabban sai ya ce to me shawara haka ake yi annabi ya san komai wasirin bisirin gaibi amma koya abu yake sai ya zauna ya shawara da su kowa zai ji daɗi ya san matsayinsa kenan manzo Allah ya ce to kun ji abin da ake ciki amma fa Allah ne ya sanar da ni kuma ya yi min alkawari da za mu yi nasara a kansu komai yawansu ɗayan tawayen tawagan nan da na maka da na sham da suka to za su haɗe mana to Allah ya yi mana alkawari in mun yaƙe su mu ne da nasara sannan Allah ce mai kuka gani saboda magana fita don kowa ya je ya tattali mu babu wani tattali ba mu tattala yanzu ne kowa ya shirya a fita to sai wasu suka ce to ya rasulullahi abinda Allah ya gaya maka ya ce maka bismillah sai abubakar kenan ai magana ta kare dama manyan su za su fara magana sai na umaru kawai fita za a yi ya rasu sai wasu suka ce a ya rasu mu dai gaskiya kar a fita kuma za a fita to ba da mu ba saboda mu ba mai tattalin komai ba sam sai suka dinga musu gaban annabi wannan ya ce wannan ya ce wannan aka ta yin wannan wallahi amma amma sai amma sai da shi wato sa'adu min da Allah ya kara masa yarda sai da ya tashi sa'adu min ubada ta yace ya rasulullahi yace kai kai kowa ya shuru shi ma yana daga cikin manya manya sahabbai na Madina lamarin nan fa lamarin ka ne dan kayan Allah ne ka zartar da abin da Allah ka ya umarce ka da shi shawara ta isa haka to shine Allah wannan abin da aka yi Allah bai kyale ba sai da yi maganarsa kuma aka zo aka fito din kuma a bisa zartarwar Allah da manzon Allah aka taho aka yi ta tafiya a hanya aka kwana wajen aka kwana wajen shida a hanya aka iso don ma naɗewar da Allah yake wa annabi ne tafiyar da nisa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar Madina wato ranar kuma ga watan azumi ya bar madina ya sa wannan ya zama gwamna ya kula da madina mai kiran sallah a ɗaya ibn umma makato shi makaho ne amma shi annabi ya bar wa madina ya zauna a madina shi ne zai ci gaba da komai da mai rukon ƙasa annabi suka fito ranar goma ga wata da asibahi aka kama tafiya suka iso bakin badar ranar goma sha shida ga wata cikin dare aka wayi gari ran sha bakwai ga wata ramadan aka fara yakin kaji wannan tafiya tafiya tana da nisa kuma ba don da jama'a ba da mutane annabi shi yanzu da ya haka ne da ya haka sai amma saboda dai jama'ar kuma a yi abin cikin baƙa'i shi sa aka kwana shida a hanya in ba haka ba in ba haka ba tafiyar da za a yi daga madina zuwa bada za a yi sati zai fi ma biyu ma ana tafiya dan da nisa amma da aka naɗewa ma'aiki da sahabbai naɗewar da za su iya ɗauka shine aka kwana shida to wannan abin da ya faru shine Allah ce yujadilunaka suna wato yin jayayya da kai a cikin tsayar da hujja ta tafiya a je a yaƙi jayayyar da suke maka bilhaƙi cikin wato gaskiya shine yaƙin dan Allah ya ce ayi ba da ma ta bayyana bayan wato gaskiya ya bayyana gare su ka annama yusaquna ilal mauti kai ka bayan abin kai ka ce wato ana kore su ne daga barin mutuwa shi sa suke jayayya kamar ana suna yin jayayya ne domin kamar wato ana su nisanci mutuwa suna gudun mutuwa yusaquna ana kore su kaga na ba a ce suna kore kansu daga burin mutuwa ba tunda an san jayayya da abin da ya kawo a gurin su shedan ne amma Allah sai ya ce ibna da ana kore kamar cewa ana kore su kar su je su mutu ne su kuma alhali yanzu runa suna masu duba a cikin wato kyan wannan tafiya wajen yakin suna duba akan cewa suna bakance da duban cewa ya za a yi ko a tafi wannan suna ta kai kawo din nan to shine Allah Allah tabaraka ta'ala ce to duk abin da yake faruwa a wannan jayayya da suke da kai muna kallon su kamar ana kore su ne kasu je su mutu suna kuma duba a bisa haka wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn anna lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkah وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر firin الكافرين Allah ce tuna ko ka ambata ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idh ya'idukum Allah ya da ubangiji Allah alƙawarantar muku da hidat da'ifataini ɗayan jama'un nan guda biyu lalle kuna zuwa kuna farawa za ku same su ku zama kun samu duk abin da suke tare da shi su ne na daga adadin wato mutanen da suka taho daga sham da abu sufiyana da dukiyoyinsu ko kuma wanda suka taho da abu jahali daga maka kuna zuwa ma allah ya muku alkawari za ku fara damƙe ɗaya da dukiyoyin nasu an na halakun cewa su wannan ita wannan ɗa'ifatai nan to ita ɗayan nan ta farko ana farawa lakun ta ku ce wato waduna ku kuma kuna nufin an na gaira za ta shaukaci cewa wata ma'abociyar wato ainihin tsanani wato ita ce kuke ganin kamar za ta zama taku kamar mana ba kwa ganin kamar za ku samu kuna tunanin karfinsu da yawansu wannan rashin kowace ba koman nan ba abin da suke da ita ita ce kuke zaton ta kunu lakum za ta kasance gare ku ba haka ba ne saɓanin abin da kuka yi zato ne wai ridullahu ubangiji allah yana nufin an yi haƙƙal haƙa ya tabbatar da bayyanar da gaskiya wato bi kalmatihi da kalmominsa kuma ya tabbatar da ita shine wato bayyanar da gaskiya abin da ya shirya muku za ku sabo na nasara ku samu sannan tabbatar da gaskiya da kalmominsa shine ya bayyanar da addinin musulunci ya ɗaukaka shi da kuma kalmominsa shine la ilaha illallah kalmar musulunci ta ɗaukaka haka Allah yake nufi da ku ku kwantar da hankalinku waya ba kuma yana nufin ya yayyanke ya daddatse dabirar kafirina ƙarshe na bayan kafirai su zamanto babu su babu labarin su an fita mutum mutum mutanen da suka je badar dubbai ne da dawakansu haka dubbai su kafiran can sun to dubu kaza na dubu kaza na da dubu nawa amma musulmi da annabi da suka je ba su da yawa su ɗari uku ne da goma sha uku in aka hada da musamu malamin madina da goma sha hudu ba su da yawa amma allah bisa ƙudurarsa da ikonsa ya tabbatar da ba su nasara kuma ya kuma nasara ta zama ta bayyana gare su na radiyallahu anhu suna ake ce musu ahalu badar alhamdulillah ana azumi ana azumi ana azumi annabi sallallahu alaihi wasallama da aka je cikin tsakar dare an shiga badar na sunan Allah sallallahu alaihi wasallama sai sai sai annabi aka yi masa hema inda ya sauka dab da filin shiga badar kafin a karasa nan annabi ya sauka su kuma can suna nan sun cika ko ina da manzo Allah ya sauka da sahabbansa a gari asbahi ta yi to a lokacin da manzo Allah ya zo akwai sai manzo Allah ya nemi ruwa to ruwan da aka samu a wata rijiya aka gani a gurin ana ce mata bi'ir ruha annabi sallallahu alaihi wasallam aka kwaso ruwa yana daga mu'jizar da ta dinga bayyana a gurin an ce akwai rijiya a can wancan gurin daga nan zuwa aka nuna inda rijiya take annabi yana nan a gurin yana ina zama a wajen ya zauna annabi sai ya kalli wajen da aka ce rijiya ta yana haka sai ga rijiya nan mu mun je gurin rijiya wannan rijiya da manzo Allah ya amfani da ita ya sha ya yi wanka sannan sahabbai kowa ya ɗiba ya sha tana nan ruwanta yana da ban mamaki ruwan an ɗebo- ruwan zaka kamar wata zaiba hasken da yake da shi ya isa mun je mun same ta amma mu ma mun ga karamar ma'aiki da muka je shekarar da muka je muka nemi wannan rijiya na ce a cikin rijiyoyi na madina duk mun je su mun sha daga cikin su amma akwai wata rijiya da irin ruham a tarihi ma za ka daɗe kana bincike kafin ka ga an ambaci sunan rijiya amma dai akwai rijiyar da manzon Allah muka tsaya muka sauka cikin sahara na an ka duba gabas da yamma kudu da arewa ba za ka ga komai ba muna cikin tunanin haka za mu ƙara sabadar ga yamma ta yi ga azumi ma da azumi muka je mu umra can ga inda gindin motar mu yake mu daga kafa za mu shiga sai ga kawai wani dattijo gajeren wando da singileti fara a jikinsa irin mai hannun nan haka ba mai haka ba sai kawai muka gan shi a hannunsa da wani abu kamar sanda haka kuma sai ga wani dan waje kwano an kewaye kuma duk da farko a gurin ba mu bangon muka gaishe shi sai ya ce sai ya ce da mu taɗalabu na biro raham rijiyar biro raham su kuke na ce na ce haka za aina hiya arabtar sai kama nuna sai muka shiga da sinji muka tsamuna kawai muna gewa cikin kwano ɗan kawai sai ga rijiya sai ɗauko wani abu ya ɗebo mana ruwan dama ya yi sama sosai annabi duk rijiyar da ya mu'amala da ita ba a buƙatar guga sama yake sai ya ɗebo mana muka sha ce mun gode ka ba shi riyal hamsin ana kawo riyal ɗari duka na ka ba shi ɗari ni na ma na ƙara ma ya ji daɗi ya ji daɗi sai da da ɗebo mana sai ce samu mana roba roba roba muka duba motar muka ɗiba muka ɗiba ruwan kamar zai ba haka muka sha wannan wanke jiki ce muka shasheka muka wanke muka yi wanka muka yi wanka to abin da zai ba mamaki sai muka ce mu ɗauko masa dabino mu ba shi tun da magarba ya kusa shiga mota ɗauko ɗinnan miƙo masa ɗinnan babu shi babu kwanan babu gurin ba rijiya Mun ga wannan kuma na je na koma ya fi so so kam ina ta duba gonna ko da muka wannan nan ba mun ta duba ba ce nan goran ne ne daidai yadda muka tsaya a motar nan na zo dai sai na tsaya na yi salati na na shi ne wannan shi ne bi'ir rahama